Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ne saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adab, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot, Tudun Wada Sinima Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم ارفعنا ولا تليعنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تعزمنا يا ربنا يا خالق العوالم كل بيننا وبين كل ظالم وجد كل ما إلينا أهتنا أجاله أن نجزع الحسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah sake dawa da mu a wannan zawiya mai albarka zawiyar Muhammadu Kabir karkashin jagorancin Sharif Mustafa Idris domin sauraron karatun Rubal Adab na Maulan Mushe Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu wanda malamin Malam Shehu Masir yake gudanarwa a yau sha uku ga watan Yuni miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da goma jimada sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara ba da ikon sauraro lafiya a mai akar muku na bismillah
fatiha ne gulfon na uku salatul fatiha uku fatiha da wacce da aikar kursi mukaddamin mushirin mustafa allah ya kara masa lafiya da tsawon rai cikin soyayyar allahi da gudanar da wannan wuridi na tijjaniya da barka Allah da shehu tijjani da iyayenmu baki da wanda suke wannan zawiya Allah ya kara musu lafiya ya kara musu tsawon rai cikin soyayya da alkawari salatul fati ya hadiya ga shehu muhammadu gwandu Allah ya kara mar yadda ya kara mai sadaki a cikin barzayin shi Sajin Fati da ya jiya ga shi malama Sausaj, Allah ƙara mai taraki, ƙara mai kusanci da zatin Allah. Salatul Fati da ya jiya ga shi malam Awar Siraj, Allah ƙara mai taraki cikin barbashi. Salatul Fati da ya jiya ga shi mushe malam Murfan da Allah ƙara mai taraki cikin barbashi. salatul fati da ya hadiya ga mai wannan zawiya shi malam sagiru Allah ya kara mai kusanci da annabi kara mai taraki salatul fati da ya hadiya ga shehunan mu waɗanda muka samu madadi zahiri da badiri ta hannunsu wanda suke da rai Allah ya kara musu tsawon rai wanda ba su da rai ba wanda suka yi wafati Allah ya kara musu kusanci da annabi ya kara musu taraki kuma cikin Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai wurinsa ike bukatar komai da komai a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne ne a kowane lokaci da baraka wa ta'ala sun talalo da ikirani mun gode wa Allah da baraka wa ta'ala da ya shagaltar da mu da ambatansa ya shagaltar da wasu mu da ambatan mu a muna nan dai cikin littafin maulan mushi ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa qaddasa Allah sirrahu wa jazahu Allah anna khair littafin sa da isa ban suna ruhul adab lima hawa min hikamin wa adab yan uwa kara ga mun dade akan littafin dama mun sha faɗi ko muna ƙara faɗi cewa littafin shi ibrahim ɗaya yana matsayin littafi arba'in da ɗaya ne saboda haka shi yasa za a ga tafiya tana tafiya cikin jikin duk da haka muna sauri inda a ce za mu tsaya ko ina mu ce sai mun ba shi hakki to da har yanzu baiti da ya miki da har yanzu mun fita daga min ba da bismillah sun malhamdi ba to amma saboda muna tafiya cikin wato ban mu tsawaita ba kuma ban mu gajarta ba shi yasa muna nan a cikin baitin wa lazimu lazima biddari bi zayina li rubuhu bit tahqiqi shi Ibrahim yana wa musulmin duniya baki da wasiya firke dariƙa shi ne ke cewa ku lazimci ku rike ku lazimci karanta lazimin wannan dariƙa domin da lazimtar sa ne ake samun riba da gaskiya so mun bayanai har mun kawo bai ta kansa da yake wadi ta alaikum bil istighfari sallu wa hallilu fa zalika sirrul khafi ghayr mumannai ولا تبتغوا من ذكرها ليل عاجل ولا عاجل والطول مالك منفه وما ما بدا شيء سواه فعده فلا شيء الا الحق في اي مرجه تو ibn babal alawi radiyallahu ta'ala wani babba ne a cikin dariƙar tijjani yana daga cikin wanda suka gaji shehu tijjani amma ba zamanin su dai ba kuma bai riski ma tabi'ai ba ina cikin kusan tabi'u tabi'i ne shi ne mai buguya buguya wanda mai goron baina yake cewa duba cikin kashiful ilbasi ka waraka ko korimahu da littafi kamar buguya to ikon Allah gashi da kullum ana karanta amma da wuya ga hankalin mutum ya koma kashiful ilbasi ko kuma shi shi rimahu ko buguya to amma da an ce yan dalila kai za ka fara daga da an fata wasu yan likitar ki da kai za ka fara jayayya to so da ka yan uwa ya kamata lalle mu san waɗannan littattafai da mai gora izala to a cikin wannan littafi guguya yake cewa wani wajen fi haza tartibi kuma munasabatu halu saliki wato dalilin da yasa kaga an jera wurdin ɗariƙar tijjaniya a jere istighfari salati la ilaha illallah yayi munasaba da halin saliki ne nufin shiga fadan Allah yace wa zalika li anna taqdimul istighfar tahyirul ba'in min adranil ma'asi abin da sa ga an gabatar da istighfari farko saboda tsarkake can ciki inda ainihin wato wato wato ummul qura zuciya inna fil jasad mubghatan can ciki inda take din nan to akwai dauda a wurin an ana so kuma za a je fadan Allah to shi kenan farko sai a fara da istighfari saboda a tsaftace wannan zuciya wa sa'irul mukhalafati da sauran wato ayyuka da ake na kurakurai na saban Allah yuta hayya al-taliyatu mimma yantajihu lahu ghayrul istighfari wato domin yi yunkuri domin tanadan abin da zai ado da shi wanda zai zama sakamako na shiga bayan Allah bayan istighfari shine yace huwa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatin annabi kenan wal hayla bi sharifati sannan la ilaha illallah wa bi taqdim salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam istinaratul ba'in wa kana baqayil adrani yace a cikin gabatar da salatin annabi wato ana bukatar samun haske ne na zuciya da kuma wato wato wanke abin da ya rage na kazanta wanda yake cikin zuciya wani wato zulamiya da kuma kawar da ainihin dubbanta ليتهيأ لحمل ما يرد عليه من أسرار الحقائق التوحيدية وأنوار المعارف المفاضة عليه من الهدف التردية الصمدية duk wannan saboda ɗaukar asirai da hasashe na hakikokin kaɗai ta Allah da barka ta'ala da hasashe na ma'arfar Allah wanda ke kwararowa a zuciyar bawa daga halara ta Ubangiji da barka ta'ala domin ne yana so yi munajati da Allah. In wannan haske bai zama kuma ganawa da Allah zai wahala gare shi. shine shuhudul jumlati wa taqdimul istighfar ثم إرجاه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لإيكان جسم البادي أبن دي ساكي أنا جواتر دي استغفاري sannan a goya wa istighfarin salatin annabi domin kyautata wankan badini ne wata nuruhu da kuma haskaka zuciya li ta hayya li tajalli bi hulal anwar al qudusiyyah al muhafazati alayha hal zikri lil kalimati al mu'azzamati wato saniyati saboda tanadin daukar tajalli da ado da zai samu na hatake kudisiyan wanda suke kwararowa a halin da yake ambatan Allah da zuwa an gama zikiri muna zaune wani dan uwa ne ko mun ruwa zai ga ban karbi ruwan ba yana daga cikin sharuɗa ne na zikiri idan mutum ya ambaci Allah to ana so wato akalla ya sami minti talatin kamin sha ruwa in zai iya sami minti arba'in zuwa awa guda saboda yayin da aka yi zikiri din nan to shi kenan akwai hatsaki daga Allah ana kiran su wahar jatul ilahiyya da zafi cikin zuwa kamar wuta duk miyagun ɗabi'un ka za su kona to in ka sha ruwa shi kenan ya mutu kar ka sha ruwa ka bari wannan zikirin da aka yi wannan wutan da yake towa na haske ka bar shi ya dinga sauka a cikin zuciyarka sai ka kana rabuwa da miyagun halaye kana ƙara samun kusanci ga to amma da an gama zikiri wani ma ana cikin zikirin sai ya sha ruwa to wannan zahun sai ya tsayi sai ga ga zikirin amma ka bi kowa mugunta ku ga zikirin ka bi kowa hasada kai ne keta kai ne jin kai kai ne to ko da ka shine dalilin da yasa ga amma wannan bayanan suna nan suna zuwa duk a cikin wannan littafi insha Allah in muka zo maganan wato sha'anin sharuɗan zikiri to in Allah ya da duk zani bayani akan wannan to mun tsaya dama akan shanin maganar istighfari muka ce za mu kawo ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke karfafan ayyukan dariƙar tijaniya waɗanda a kan su ne shehu tijjani jallahu aka kafa harfashin gini na dariƙar tijaniya Allah tabaraka ta'ala yana bari yana cewa wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahiman duk mutumin da ya aikata mummunan aiki ko kuma izalinci kansa sannan yi nemi gafaran Allah Allah ikare shi daga sharrin wannan zunubi da ya aikata to Allah ce zai tadda Allah mai gafara mai jin kai Allah ba zai ce ba ba zai gafarta masa ba in mutum yi aiki mummuna ko ya zalunci kansa sai ya ce Allah ka gafarta mun Allah ce to zai same ni mai gafara kuma mai jin kai ma bayan gafara kuma zan ji kai shi to sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wastaghfir li dhanbika وسبح بحمد ربك بالأشي والإكفار كان يدامر أبنجرنك daga ذنوبنك karka ce a zunubi ya yi girma ko zunubi ya yi yawa sau da ba za ka nemi gabara ba a'a duk sanda ka saba wa Allah ne nemi gabara Allah in ji Allah ne sau da ka ba shi wuce jani ya samu istighfari Allah ne ya samu shi ma shi wuce jani na bin umarnin Allah ne kawai aikin na Allah ne ba na shi bane sau da ka Allah ne ce wasta ga shirin duka ka nemi gafara ubangijinka daga zunubinka wata bi ka tsarkace wato wato ka tsarkace ubangijinka bi hamdar duka ta hanyar wato godiya gare shi bil ashiyar kari safa da yamma bayan mun istighfari mun yi salati muna cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin shine wannan ayar da kaji wata ka zalli zalika wata bi shine subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin to bihamdi rabbika shine walhamdulillahi rabbil alamin bil ashi wal kan kun muna yin wannan safa da yamma sannan Allah tabaraka ta'ala yana wadina cewa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku insha Allah din sannan Allah tabaraka ta'ala yana fari wato hakiyan annuhi alaihi salam yana ta fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا sayyidina hasan siddi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi abubuwa daban-daban daga mutane daban-daban wannan ya zo ya tambaye shi wato sha'anin haihuwa yace ka je kai istighfari wannan ya zo ya tambaye sha'anin wato wato rashin ruwa ba ruwa yace ka je kai istighfari wannan ya maka magana akan sha'anin noma gonarsa ya ce kaje kai istighfari wanda ya zo a kan shanin haihuwa ya ce kaje kai istighfari ya ka tambaye shi ya ce a yaya mutane sun tambaye ka abubuwa daban-daban amma kowa ka ce je istighfari a ya kamata kowanne ka bashi abin da zaka bashi daban sai ce ai ba ni bane na bayar Allah ne ya bayar aka ce ya aka yi ce Allah ne ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran ka gaya musu ku nemi gafarar ubangijinku domin ubangiji mai karban wato mai yawan gafara ne yursilu sama alaikum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan to kaga masu neman ruwan sama yursilu sama alaikum midraran masu neman kasuwa ta rufe ba ba ciniki su ma wa yumdidkum bi amwalin masu neman haihuwa wa banina masu sha'anin gona noma wai ga Allah kuma jannati masu neman koramu suna gudana cikin sha'anin gonansu wai ga Allah kuma alharan yace to zo ka istighfari shike janyo a ruwan sama in ba dan masu istighfari ba da mata ba za su dauki ciki ba kuma in ba dan masu istighfari ba da mata ai sun dauki ciki ba za su haihu ba sai dai su mutu da abin da ke cikin su da ba dan masu istighfari ba da ba za a yi ba da ba ba ciniki ba su yi da siyarwa dan ko ka kasa kayan ma ba za a siya ba to kuma da haka shi istighfari shi ke janyo arziki cikin ƙasa shi ke kawo hayayyaba shi ke kawo ruwan sama da sauransu duk dai arziki yana cikin istighfari to sannan a Allah tabaraka ta'ala yana faɗi yana cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله yace waɗannan waɗanda idan suka aikata alfasha ko kuma suka zalunci kansu sai suka tuna ubangijin sai su nemi gafarar ubangijin sun yi laifi sun saba Allah sai kuma suka tuna ai ubangiji yana kallon kuma ubangiji zai kama ma kan wannan laifi sai suka ce astaghfirullah to shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace sai suka nemi gafarar ubangiji to wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa kace gani zai karbi tuba ko kuma yi gafara ga bayi in ba ubangiji ba to daga ubangijin nan da suka nemi gafarar sa shine zai gafarta musu ba kai ba in ma abin ya dame ka to kyale su da ubangijin su dai wanda suka nemi gafarar shi to shi zai gafarta musu sannan cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إنه لا يقال على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة من قال الله شيء إنه والله wani irin wato akan yi wani irin rufi a cikin zuciyata akan kawo wani rufi a lullube zuciyata da shi har sai na nemi gafar Allah kowace rana to saba'in to malamai suka yi ta magana akan wannan rufi wani irin rufi ne domin shi gaini akwai gaino alwarin akwai gaino a gayarin akwai wato rufi na haske akwai rufi na wani Allah to wasu ala suka ce a sai da yawan jihadi da annabi ke yi to wannan jihadin da yake yi to shi ke nan ga wani ga wani ga wani ga kamarai ga so to sai annabi sun ce astaghfirullah daga kallon su to wasu kuma sai kowa da yana magana sai shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce to ku dakata bari ne abu ya magana da kanshi radiyallahu anhu sai ya ce a radiyallahu anhu sai ya ce huwa kailu anwarin la gailu a gayare wannan ruhun da manzo Allah faɗi rufi ne na haske ba rufi bane na wani Allah annabi baya ganin wani ba Allah yace wa ma'anahu ma'anan wannan kasu jihari da annabi yake yi dawamu tarakihi ma'al amfasi dawama tarakin annabi cikin fadan Allah tare da numfashi tayara sai annabi idan ga gani anna kullu maqami cewa duk maqami idan ishige shi nakso sai iga tawarare bin nisbati ma fawqahu wato idan aka danganta makamin da abin da yake saman makamin fastighfaru istighfarun annabi min hadha ma'ana akan wannan ma'ana ne la gairu ba wani wannan wato ma'ana misali karaki wannan na zahiri da yazo cikin Isra'i na annabi ba mun faɗi ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karaki daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis yayi karaki zuwa sama ta ɗaya ko to daga nan Baitul Maqdis da annabi ya tarki zuwa sama ta ɗaya sai istighfari da abin da ya aikata a Baitul Maqdis saboda sanin da yawa Allah a sama ta daya ya zarce sanin da yawa Allah a baitul maqdis sai ce astaghfirullah daga sanin da yawa Allah na su to daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu sai annabi ya ce astaghfirullah na tuba daga sanin da yawa Allah a sama ta ɗaya da annabi ya je sama ta uku sama ta biyu sai tuba da ya je sama ta uku ya tuba daga sanin da yawa Allah a sama ta biyu a sama ta hudu ya tuba daga sanin da yawa Allah a sama ta uku da ya je sama ta biyar ya tuba daga sanin da yawa Allah a sama ta hudu a sama ta shida ya tuba daga sanin da yawa Allah a sama ta biyar a sama ta bakwai annabi ya tuba daga sanin da yawa Allah a sama ta shida da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya tafi ya tafi sidratul muntaha shikenan da annabi ya tafi wato wato fadan fadan malaika azra'ilu sai ya tuba daga sanin da yawa Allah a sama ta bakwai da ya shiga fadan malaika jibrilu sai tuba daga sanin da yawa Allah a fadan mala'ika Azra'ilu da annabi ya shiga ofishin mala'ika Mika'ilu sai tuba daga sanin da yawa Allah a ofis din mala'ika Jibrilu da annabi ya shiga ofis din mala'ika Isra'ilu sai tuba daga sanin da yawa Allah a ofishin Mika'ilu da annabi ije ofishin Ar-Ruhu sai tuba daga sanin da yawa Allah a ofishin Isra'ilu da annabi ya je sidratul munta sai tuba daga sanin da yawa Allah a ofishin Ar-Ruhu da annabi je halaran wato lauhu sai shi daga sanin da ya Allah a can ruhu da ya je can ya shiga kursi haka ya tuba da ya je al'arshi ya tuba da annabi ya je halarar wato istiwa'i sai tuba daga sanin da ya Allah al'arshi da annabi ya je istiwa'i ya je halarar summa dana sai tuba daga halar sanin da ya Allah istiwa'i da ya je fata dalla sai tuba daga sanin da yawa Allah a sun madana da ya je fakana sai tuba daga sanin da yawa Allah a fata dalla da ya je kaba kawai sai tuba daga sanin da yawa Allah a fakana da ya je au adina sai tuba daga sanin da yawa Allah a kaba kawai da annabi ya je halarar munajatu taqdisi sai tuba daga sanin da yawa Allah a au adina da ya ji halar munajatun tanzihi sai tuba daga sanin da ya Allah a munajatun takdis da annabi ya ji halar munajatun jami'ul kalimi sai tuba daga sanin da ya Allah a munajatun tanzihi da haka annabi shi Ibrahim ya ce sallallahu alaihi wasallam shi istighfar annabi ba na laifi bane saboda Allah kulli yawmin huwa fi sha'ani Allah kullum cikin tajalli to tajallin da Allah ya yi yanzu sai Allah ya ce astaghfirullah daga sanin da nayi Allah dazu an sake tarki kenan shi annabi sanin Allah shi a tarki ya hau sai tuba daga sanin da Allah a kafa in ya ƙara hawa kuma kullum annabi cikin hawa yake to sai da haka shi ne ma'anan wannan shi Ibrahim ya kar ku ce wai annabi ya tuba daga gainu gainu a gayarin a gainu anware rubi ne na haske ba rubi bane na wani Allah to shi ne wannan dalilin wannan istibari to shi kenan to sai akwai wani littafi ana kiran shi al-kawkabil wahaj to wannan littafi shi ne littafi ta ilam kasan annahu cewa lamarin yambagi ya kamata li kulli aqilin ga dukkan mai hankali haziqin mai hazaka wa kullu mu'minin sadiqin kai ya kamata ga dukkan mu'mini mai gaskiya al-ishtigal bil istighfar ana al-layl wa atraf an-nahari in dai ka lura da wannan istighfari da annabi yake to ya kamata ga duk mai hankali ga dukkan mumini ne gaskiya zama yana istighfari safa da yamma fa inna al-insanu domin cewa shi mutum ne ya fi ma'asumi ba ma'asumi bane shi to ga shugaban ma'asumai yana istighfari kullum so 70 a wata ruwa so 100 annabi yana istighfari so 100 kai ma kace so 100 za ka yi ka sha mamaki in kuka yi arba da mala'iku a kamari saboda haka shi ne wani bawan Allah ji wani ta yi shi shi to to ka duba wa innal insana laysa ma'sumi shi wani mutum ba ma'sumi bane to shugaban ma'sumai ma yana istighfari dari to wal muttakilu ala da'atihi wal mahrumi wanda ido gara abu ta biyayya Allah ta shine za a haramta wa tuba amma wanda yi yadda shi dama mai sabo ne to shi kenan kullum sai Allah gafarta mai amma wanda shi an tsabar kawai shi shi yake ka san wani sahabi ma shi ba ruwan shi da maganar istighfari kawai ai wannan kaza bid'a ne kawai to shikenan to wannan shine abun haramtawa tuba shikenan sai ya tayi ya tayi ta tafiya bai ankara ba sai dai ji shi cikin kabarin shi shine wani mawaki ke cewa to ai idan ma mutum ya ce shi ba zai istighfari ba shi ba ya laifi sai ce to ai idza qulta ma aznabtu qalat mujibatan wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu in har ka ce a kai ni ba zan tuwo ba ni ba na zuni ai ba na laifi sai ce to ai fadan Allah halar Allah za ta amsa maka wannan abu da ka faɗi ka ce ba ka laifi sai halar Allah sai ta ce maka to ai samuwa kama laifi ne laifin da ya fi shan giya da zina da luwaɗi ma a wurin Allah samuwa kama laifi saboda ka gani ka tuba kawai to sannan a cikin kashmir ibad maulan mushin ibrahim yana cewa abul hasan shawali radiyallahu anhu ya ce alayka bil istighfari dan uwa ina maka wasiya ka rike istighfari wa in lam yakun hunalika zambu ko da a wancanan ka babu laifi ko da baka yi laifi ba ko da kana ganin yake baka yi baka yi laifi ba akwai bayan Allah da ko sadaka suka yi suna ba almajiri sadaka yana kaza su ce astaghfirullah dan ba su suka bayar ba sun tuba daga ganin sun bayar akwai da yawa cikin rijalun layi ko sallah ce da an kidar da sun an yi sallama a ce astaghfirun lahi sun tuba daga ganin wani sun bauta a Allah dan kan ma su ji wai sun ga Allah wani abu har sun ji sama a wurin Allah ke to astaghfirun lahi sun tuba so daga shi istighfari ko da yake cikin sa ake to ta haka ne Allah zai karbi a imai da bawa idan babba a wurin shi ne shi yake to to ko da baka yi ne ba yace wa aka yi istighfarin nabi sallallahu alaihi wasallam to ka lura da istighfarin da annabi yake mana dan uwa ba'dul bishar wal yaqin bayan an masa albishir kuma yana da yaqini sallallahu alaihi wasallam bi magajiratu ma taqaddama min gambi yau ma ta'akhara da cewa annabi bai taɓa yin laifi ba amma da yayi ko kuma da yana yi ma an gafarta masa abin da yayi a baya abin da zai gaba kuma an gafarta mai yi kai to amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk bai dogara da wannan baki dinga tuba yana nahul bil yana qiyamul layl sallallahu alaihi wasallam yace to kan da istighfarin annabi mana yace hada shi ma'sumi wannan fa cikin haƙƙin ma'sumi ne lan yaqta zamban kaddu annabi bai taɓa aikata zunubi ba ko so daya kai annabi tunanin ne shi ma a zuciyarsa bai taɓa yi balle ya aikata wanda suke zo zama suke zama haka balle shi wata kaddasa an zalika kai yace ma ai a ce annabi bai taba yin laifi ba ya kamata ma wanda yace annabi bai taba laifi ba ma ya ce astaghfirullah ka ce ma annabi bai taba yin laifi ba ka tuba yace annabi ya fi karfin wannan ya tsarkaka daga wannan fama zannuka bi man la yaqri min al aidi wa dhanbi fi waqtin min al awqati to in dai wanda baya laifi baya tunanin laifi a zuciyarsa ya yi istibari to ya kake tunani ga wanda shi kuma baya rabuwa da aibi da laifi shi wannan baya laifi bai da aibi kai kuma kullum cikin laifi da kullum kai kai kanka ma aibi ne to yaya ba za ka yi istibari ba wa qad jaa min al-istibari ayatul qur'aniyyah wa ahadithun nabawiyya kai hakika dai ayoyi daga Allah tabaraka ta'ala sun zuwa kai sha'anin malamin istibari da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamu tirmidhi ya rawaito hadisi daga abi musa al-ash'ari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أنزل الله تعالى عليه أمانين لأمتي الله تبارك وتعالى يا سوكا من دا أمانين قدابيك على الأمة أمانة فرقه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ita ce amana farko amana ta biyu wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun amana ta farko Allah tabaraka ta'ala ya ce ubangiji bai kasance zai azartar da al'umma ka ba matakar kana cikin ko da mutum ya zama kafir ya kafirce maka to Allah ba zai azabtar da shi ba sai ya zo kiyama wannan amana ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azzibun wa yastaghfirun to in kai wafati kuma ka bar su to matuƙa suna istighfari kuma Allah ba zai azabtar da su shi ne annabi yace to fa idza madaitu idan ne wafati na tafi na bakku taraktu fi yin istighfara to shi kenan in ne wafati na ban muku istighfari ku rike istighfari sannan imamu muslim ya rawaito hadisi daga abi huraira Allah ya kara mai yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi law lam tuznibu wa tastakbiru la zahaba Allah bikum wa la jaa bi qawmin yuznibuna wa yastakbiruna fayaghfiru lahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah tabaraka yace manzo Allah ce na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa da a ce ba kwa yin zunubi ku tuba to da sai Allah duk ya kashe ku ya kawo waɗanda za su yi zunubi su tuba ya gafarta musu in ji annabi da a ce ba kwa yin zunubi wai kuma kun zama kamar mala'iku to ba haka Allah ke so ba za ku burge Allah ba shi ku burge Allah shine ku yi laifi ku tuba to annabi ce da ba kwa yin zunubi da sai Allah ya matar da kulli ya kashe ku sai ya kawo wasu halittan sai su ringa yin laifi su tuba sai ya gafarta musu in ji annabi to sai haka sannan kuma imam wato imam wato Ahmad bin Hanbal ya rabi ya rawaito da hakim a hakim ya inganta shi wannan shine maganar mai daga Ali Sa'id al-Khudri Allah ya kara mai yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala iblisu wa izzatika la abrahu ugwi ibadaka ma damat arwahum fi ajsadihim iblis shedan salami la azan ughfir lahum mastaghfiruni naji ka je ka halakar da su ni kuma na rantsa da girma na da buwaya ta duk abin da ka sa su kai na laifi ni kuma zan gafarta musu matukar sun ce in gafarta musu to sai da matukar ana ikirari to Allah tabaraka ta'ala zai gafartawa bayi ne hukar to da ka za mu da ka kana
akwai tambaya ne guda ɗaya ɗazu a cikin karatu malam ya yi magana cewa idan mutum ya idan da zikiri ana so ya ɗan saurara kamar minti talatin zuwa arba'in ko awa ɗaya bai sha ruwa ba to tambayin shi ne irin ɗan dafa a tayan nan da ake yi ko mutum na cikin wurdi yana sha ko kuma da ya gama ya sha shi kuma ya yake
wato a ainihin martaban mutane a dariƙa ta kasu hudu ne akwai muridi akwai mukaddami akwai shehi akwai khalifa haka dariƙa take ka sani in kai muridi ne to ba ka da damar dan ka ga mukaddamin kayan idar da wazira kwai abin nan an taba ta an yi komai ya sha ka ce kai wala ka sha kuma ita a kaya wato tana da wasu al'amura daban na musamman musamman wanda yake shanta akan wannan ilimin ita kanta ma ko da ma babu zikirin ma ita ma wani abu ne wani abu ne saboda shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu asalin sa baya shan zakaya zuwan haji na farko ya hadu da wanda daga cikin rijalul gaibi ya gaya masa cewa shi ne khalifan shehu tijani abinda zai tabbatar da cewa shi ne khalifan shehu tijani ba ka shan ataya da daga baya za ka dawo kana sha wannan ishara ne zuwa kai khalifan shehu tijani to sai haka shan asara wani abu ne wanda ke da daraja amma muridi iri na kar ka kuskura in ka idar da waziwa ko ka idar da lazimi ka ce za ka ɗauki wani abu ka sai dai idan zikiri kake haka irin wannan na tabakkuri kana zaune kana ta ambatan Allah ko kana tana shi wannan babu laifi a daba a taya ana yi ana sha wannan daban dama wannan daimar cikin saka ce amma sha'anin lazimi na safi ko lazimi na yamma ko waziwa ko zikirin juma'a in dai ka idar da su to ka zauna ka saurara in kana yawan sauraro ma za ka ji saukan waridan dan ma'anar waridi sakon bawa zuwa ga Allah ma'anar waridi sakon Allah zuwa ga bawa ka tura sakon ka zuwa ga Allah shi ne wannan zikirin da kai to shi kuma Allah zai turo nashi to ya turo nashi na Allah yana zuwa ne da zafi in zai zo zai lalata miyagun halayen ka to kuma sai ka sha ruwan sanyi to shi ne dalilin da ya sa gaba amma maganar a taya wannan babu abin da in zikiri alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai wurinsa yake bukatar komai da komai a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shigaltar da mu da ambatar shigaltar da wasu mu da ambatan mu muna nan a cikin littafin nan mai suna ran ladabi bayan Allah sun yi ta magana akan ladabi ladabi ladabi ladabi a wurare daban-daban shi Ibrahim sai ya hudda littafi ya sa mai ainihin ruhin ladabin ainihin ran ladabi din shi ne wannan kuma shekarar ta ashirin da ɗaya littafi to yan uwa za su ga mun daɗe kusan watanni muna ta karanta har yanzu ban fi baiti biyar ba ko shida haka shi ibrahim ya ce maganar shi ibrahim ɗaya ta kunshi maganganu ne da yawa sai dai wanda yake karanta in bai san maganganun ba sai ya tafi ya wuce ku haka magana shi wuce ku kowace magana shi ne akwai maganganu ilimin ne da yawa saboda jawabin kalimi halifan annabi ne shi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kar a ga mun dade a damu a yi hakuri da mun tafi faɗi kuma haka abin yake littafin shi ibrahim ɗaya in mutum ya hakuri ya karance shi ya san zai iya karanta littafi arba'in da ɗaya wanda bai koya ba wannan haka Allah ya haka Allah ya rubuta kuma ko ba za a goge ba to sai da ka yau dama mun tashi wani baiti can da shi yake faɗi ke cewa a a walazimu lazima fi ɗariƙi bi zayina da rihu bi tahqiqi to muna nan akan maganar wato ku lazumci karanta lazumin wannan dariƙa haka shi ne to mun yi bayani akan sanin yanda ainihin lazumin ya taho da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu to yanzu kuma mun taho muna magana akan wato bangarori na ainihin wurtan akwai istighfari akwai salati akwai la ilaha illallah to sai muka fara da istighfari mun dan taba wasu wato hadisi akai yanzu ma za mu tashi daga inda muka tsaya bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmatihi wa aunihi akwai wani misali da kace da shi kashful gummati a wannan misali marubuci ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ma min muslimin ya amalu zamban illa wa qafal malaku thalatha sa'atin fa in istaghfara min dhunubihi lam yakiffu alayhi wa lam yu'azzibu yawm al-qiyamah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi da zai aikata zunubi face mala'ika ya tsaya tsawon sa'a uku ba wanda ya yi nufin za a rubuta ba za a ɗaga min ƙafa tsawon sa'a uku fa in istaghfar in yi nemi gafara Allah da barka ta ala yace astaghfirullah ko astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum ko da wannan babba ne wannan shugaban wancan na baya ne wannan ka karanta da zulumin shekara 40 za ka gafarta to saboda haka ya ce ina mutum ya ce astaghfirullah yana magabara Allah ne zunubihi daga zunuban da ya aikata ya ce to lam yaqifu alaihi ba za a rubuta masa wannan laifi a tabbatar da shi a kai shi ba walau yu'azzihu yawm al-qiyamah sannan ranar al-qiyamah ba za a azabtar da shi saboda wannan laifin ba dan an yafi sannan a al-imam wato Ahmad bin Hanbal ya rawaci hadisi imam hakim shi ko ya inganta hadisin daga abu sa'id al-kudri Allah ya kara mai yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ya yi rantsuwa gaban Allah abin da yace yace wa idza taka la abrau uguni ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim yace wa Allah tabaraka ta'ala na rantsi da girman ka da buwayar ka ba zan gushe ba ina halakar da bayinka matukar rayukansu na cikin jukkunansu faƙalar na wasu Allah da warkota na zai ce wa izzati wa jalali la azalu abshuru lahum mastakbaruni ni kuma na rantse da girma na da buwaya ta ba zan gushe ba ina gafarta musu matukar sun ce in yaje musu shi wannan ya yi rantsuwa zai halakar shi kuma ubangiji yi rantsuwa in an tuba zai gafarta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna lil qulubi sab'an ka sab'il hadidi wa jila'uhu al istighfar ku sani cewa wato zuciya ta kan yi tsatsa kamar yadda karfe ke yi tsatsa amma abin da yake kakka dauka abin da yake iya goge tsatsa karfe shi ke goge tsatsa zuciya annabi ya ce a'a magoge tsatsa zuciya shine istighfar sannan ya zo cikin littafin nan tarbiyyar tsari an rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce aktiru min al-istighfar fa inna al-istighfar ya'kulu dhunuba kama ta'kulu an-nar al-hadara wa kama ta'kulu ash-shata al-khadrata manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ku yawaita istighfar ku yawaita istighfar domin cewa istighfar yana cinye zunubai kamar yadda wuta take cin itatuwa kuma istighfar yana cinye zunubai kamar yadda wato tinkiya take cin wato koren ciyawa ba wuya istighfari duk girman laifi zai cinye shi haɗe shi kamar ma ba a yi shi ba to saboda haka wannan umarni ne ba annabi ne yake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace aktsiru min al-istighfar ku yawaita istighfar saboda haka yan wasu gane dariƙa ba wani abu ne illa abu uku kawai kamar yadda muka faɗi farko ya ce shi Ibrahim ya ce ina wa musulmin duniya baki ɗaya nasiha nasihatun minni ila ikrami fal tumsiku dariqat at-tijani sai haka magana shi Ibrahim ta ji karbuwa a wurin mu da magana kowane irin malami ma ballantana wanda ba malami shi ya ce ka karba kai sai haka karka damu cewa wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne shi ne mai gani har hanji amma ga abin da yake nasihatun min min da ikran bal tumsiku tariqat at-tijan dan tariqa madul fadli war ridwan wa sifatu sunnah wal furqan to sannan kuma yawan ku cewa wa lazimu lazima zittariqi ku taji ku rike ku lazimci karanta lazimin wannan tariqa misali ko kuma yake ko kun ji wasu arziki a ana wannan ce kalamin ce kalamin ce kafirci ne wannan ce shirka ne wannan ce wani kuma ce ai ba ma dole bane sai shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce bizani na lirribu bi tahqiqi abin da yasa nace dan da wannan ne da lazunta dariƙan ne ake samun riba da gaske kana kana neman riba to yake in ko baka neman riba to je kaka ba duk dan kasuwa yana neman riba sai ka tunan da shi shi kawai na kasuwancin sa ne kawai ba ba bukatar yi ba to shi kenan wani lalan bai je kana kasuwanci shi kenan sai wani ni da zai ci ai kasuwanci cin riba ba dole ba ne kai in na kasuwa riba dariya za ka yi ba za ka ce min da zan kasuwanci ba ne taɓa yi ba in da ya taɓa yi da ba zai ce ba dole ba dan ya ce kasuwanci to haka ne misalin dalila misalin ɗan jarida misalin mara lafiya ne da ya je asibiti ya haɗu da doktor kwararren doktor misalin wanda ya sanya ko yake a ai mun so da ai ciwo kaza ne sai da Allah ba sai ya magani shan magani ba dole bane zuwa asibiti ba dole bane mun ce ne ka mutu wata dila ko na abu da yake bukata in ka mutu zai samu ko ya wurin matarka ya Allah wata dila bukata shi ke sai da ga mu sai da miya ba dole bane ko da miya kaza ne wannan wasa ne in mutum ya faɗi wannan kuma alhamdulillah mafiya masu faɗin wannan ko za ka mutu in za ka kara dai ka dole ba za ka zai da su wani ba musamman shi wanda yake faɗin wannan kai kara dai ka dole ka je a nuna ma inda yake wani sai ga mutane su da cikin hankalin su mutum ya rude kawai ya yi ta magamniya ba wani tunani ba wani basira wanda yake yi abu shi zai faɗa ba wanda baya yi ba daga yau in ka tashi daga nan na baka aiki wanda ya sai dariƙa ba dole bace ka je ka karaɗe ka nuna a nuna ma zawiyar da yake waje na baka aiki daga yau to shi kenan sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da bayani ya ce wa inna sahifatal mar'i domin cewa takaddar mutum idza urida ya ila samai idan mala'iku suka hau da ita sama ولم يكن فيها استجبار أكدوم في باب استجباري لم يكن لها نور بعد عشية أشكين تكدر ولا قلت أما إذا انتهوا سمعوا هي الاستجبار أكتب استجباري أشكي كان لها نور يتلعنون لا عشية هنا بقع هنا ولقوا تكدر كذا تدوم بقع عشكي وإن يكن في عين استجبار يسير قولا قوة استجبار كأني manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba yace wa ma jalasa qawlan bi majlis lahwi thumma khatamuhu bil istighfar illa kutiba lahum majlisuhum zalika istighfaran kulluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu jama'a ba taba zama a mazaunin wasa ba misali kamar mazaunin da ake kallon kwallo ko kuma koma ne ba kallon kwallo ke mazaunin da za a zauna a yi ta gulma a yi ta ƙarya a yi ta hayaniya ana kallon motoci da matoci to shi kenan to bayan an gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai istighfari to idan kai istighfar ko kai istighfar annabi ce za a rubuta wannan zaman baki da istighfar ba za a rubuta laifi ba to ballanta na kuma wanda suke zama a masallaci su haka nan a imamun bayhaqi shi kuma ya rauci hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum yanzu da kwato in shirya da ku a bata cututtukan ku ba da kuma maganin cutar in ji Allah ba kamar dai misalin da muke yin cewa dariƙa wani irin babban asibiti shi tijjani kuma shi ne shugaban duk likitocin duniya ba su babu wani wani ko wani malami da ya san cuta ya san maganin cutar kamar shi tijjani to shi su zai ko shi ne su duba mutane a wannan asibitin radiyallahu ta'ala anhu to shi ke nan ba ka da lafiya kana bukatar zuwa zai ka kai Allah zuwa wannan asibitin da yake gani ba dole bane to shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da amsa yake bayani sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bana shi yadda ku a bisa cututtukan ku ba in kuma gaya muku maganin cututtukan sai sabai ka tiyar kullai muna so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inna da'akum dhunubakum wa dawa'akum al-istighfar ku sani cututtukan ku sune zunuban ku amma maganin cuta shine istighfar cututtukan ku zunuban ku maganin cututtukan istighfar jiya wani ke gaya miki ta ai ma shi wannan bawan Allah ya sa kuɗi wani wanda ya ce ya kawo hujja ta ya cewa gari ga dole ne zai ci wannan kuɗi shi ta ai mu ba yan ba dan caca bane ba caca muke ba so da ka wannan wasa ne wannan ɗabi'a ce ta wahabiyawa dama su suka saba yin haka a ce wani kaza ko shi Ibrahim radiyallahu anhu da ya magana kamar littattafai ya sa duk wanda ya yi kaza na ba shi littattafai na na haɗa mai da na alaji ubari ne abin da ke rudan mutane zaƙin baki da hayaniya yana da kyau idan mutum zai magana ɗariƙa ka tabbata farko waye shi ne bata ɗariƙa ba wai na ɗauko nisan ɗariƙa na karanta ba ne ruwa ka gani ta fi ana yi wani koya ma sannan bayan nan a ina kake wazifa sannan bayan nan shehunan garin kawa da kake ziyara ba ko ɗaya sannan mutum faɗi ɗari a kabi kai makawo to ko da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to sannan in maja ya rawaita hadisi daga abdullahi cewa basharu Allah ya kara masa yadda ya ce sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuba liman waje da fi sahifatihi istighfaran kafiran farin ciki dukkan farin ciki ya tabbata ga wanda aka samu istighfari mai yawa a cikin takaddansa wanda za a ba shi a alkiyama aljanna ta tabbata ga wanda aka samu istighfari da yawa a cikin takaddun da ta kai ayoyi wani a samu istighfari a takaddun ka ranar alkiyama nan ba dole bane ba dole bane kawai to shi kenan sunna abubakar siddiq allah ya kara masa yadda ya faɗi ya ce ma a sarra mani tagfara daga manzan da sallallahu sallama ya ce ma a sarra mani tagfara walau ada filiyomi sab'ina marra wannan har ma mutumin da bai taɓa dubawa a rubuce ba saboda yawan faɗi da maulan shaudari yake yawan yi yanzu kowa ma ya haddace wannan hadisi ما أسر من استكثر ولو عاد في اليوم سبعين مرة دائما ولا يوم قد منا ما بسوء استغفاري wanda ke neman gafara Allah wato bi tabbata ma'anin israri هو عقد القلب على الارض وفي على الارتكاب للذنب متى ظهر به فهو الذي يملا المغفرة والعياذ بالله. yake wato ma'anin israri ma'anin ma a sarra mana sarfara wato mutum ya kulla abota da zuciyarsa ya kulla abota da zunubi da zuciyarsa wato bi ma'ana ya saba da laifi duk sanda lokaci yayi nan wannan aiki sai yayi ya zama man jiki kawai ya saba saboda ka daɗin sunan nan ne shi to sai na maka rike mai Allah sallallahu alaihi ya ce to wanda ya rike istighfari ba za a sa shi daga cikin wanda suka kulla abota da zunubi ba ko da ko a rana zai zunubi to saba'in baya cikin wanda za a ce zuciyarsa ta kullu a bata haihayewa zunubi da laifi ko da a rana zai zunubi to saba'in in dai ya rike istighfari to baya cikin zaunannu akan laifi to sannan al'imam ahmad ya fitar ta hanyar akshan saduki ya hari ya ce da kaltu ala anafi na shiga wurin wato anas dan malik allah ya kara man yadda fa kana fi shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kunnan nan na wani jima'a ce allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم abinda ana da yace manzo Allah shi yace da kunne na naji ba wani bane igiya mu manzo Allah yace na rantsi da wanda rai na yake karkashin ikon sa da za ku saba wa Allah ku yi laifi ko da laifin naku zunuban naku za su cika kasa baki daya za su cika abin da ke tsakanin sama da kasa zunubin ke cika tsakanin wato sama da kasa sannan sai ku ce astaghfirullah ku nemi gafara Allah manzo Allah ce da Allah gafarta mu sannan ana tsammani ya hudu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la astaghfirullah yawm sab'ina marra ni dinnan wallahi ina neman gafara Allah kullum so 70 a wata riwayar ne aka marra a wata riwayar manzo Allah ce kullum ina neman gafara Allah so 100 annabi yayi yana laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunanin mai shi ma baya yi balle da aikata amma kullum istighfari da miki to sannan ibn abi shuga ya butar da ibn hajar a cikin madaribul a'awa madaribul aliya da abu ma'ayin a cikin tarihin asbahan daga abi musa al-ash'ari Allah ya kara mai yadda yake shi kuma ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مئة مرة ban taɓa wayar gari ba ko sau ɗaya ta ce na roƙi Allah ya gafarta min sau ɗari kullum da asuba ko nan wannan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abi hurairah ya faɗi shi ma yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannati cewa Allah ya rufe ta'ala wallahi yana ɗaukaka daraja ga bawa sani a cikin aljanna fa yaqulu shi bawan ishi ya rabbi ya ubangiji in anna li hadha ta ina na samu wannan daraja wato a aljanna ana promotion shi za ya ƙara sani girma sai shi ya rabbi anna li hadha ya ubangiji galiba a duniya ba ƙofofin ayyuka sun kulle kuma ina nan kuma wannan girma da na samu ya aka yi na samu wannan girma ya Allah sai ku shi da mu tabaraka ta lafi ce duk tigifaru wa la dikka laka saboda albarkar istighfarin danka da yake duniya gare shi ne aka yi ma wannan ƙarin girma sannan abu darda ya Allah ya kara masa da shi ma ya hudda hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tu sayta ar-ra'd fa anfiqu an hadisi wa alaykum bil istighfar idan kuka ji sauti na tsawa tsawon nan fa ba wani bane mala'ika ne sautin mala'ika ne wannan tsawa shi mala'ika shi ake kira ra'ad sautin shi idan yana ba ruwa yana koro ruwa yana ba shi umarni yisan yisan yisan to wannan tsawar yinan sai ka ji wani sama ta tsagi an yi wannan hasken sai ka ji tsara to manzo Allah ce idan kuka ji wannan sautin ina muku wasiya ku yi istighfari to sautin mala'ika aka ce ka ji ka yi istighfari ina ga sautin Allah Allah ya ce ka yi istighfari Allah ya maka umarni ya ce ka kai nuhi Allah yana tsawa ka kai nuhi a ce maka istighfari nan ba dole bane wani kayan dalika ka ce zai ce mai dalika mai yi dalika ya ce bari talati da ila illallah shi ne dalika ko akwai na da muke zai da wuce da wuce an mai da wuce a wannan san annabi ne da talati da la ila illallah da suke zama jinin mu sai abin ya zama ya zama al'adun mu shi wannan mu sun koya mana amma wannan abin da ake nufi da rika istighfari talati la ila illallah to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsaya nan ba dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a abi umama al-bayri ya hujja hadisi ya rawaita hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma jalasa qawlan fi majlisin fa khadu fi hadisin wasu jama'a ba su taɓa zama a wani mazauni ba suka kuɗa cikin labaran duniya wasu gafarun Allah azza wa jalla bayan sun ƙare wannan labaran nasu na duniya sai suka nemi gafaran Allah mai girma da ɗaukaka kabla an yi tafarraku kamun su rabu kamun su wace illa gafara lahum ma khadu fi sai Allah gafarta musu abin da suka shiga ko gulma ne ko jiba ne ko cin naman wani ko ne ne suka yi annabi ya ce suna tsarewa in su rabu kai istihari sai Allah gafarta musu duk abin da suka yi aure to sannan a zubair al-awwam Allah kara mai yadda ya rawaita bibi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man ahabba an tasarrahu tahifatihi fal yuqsim fiha min al-istighfar duk mutum da yake so ya ga takardar ranar alkiyama ta burge shi ya farin ciki da ganin takardar annabi shi to yawa ta istighfar to sai da ka sai mu ce ma wanda yake so ya ga takardar sa ta yi kyau ranar alkiyama dariƙa dole sai aure shi wanda kansu bai damu da wata kasar babba kakirai to da rika ba zo da mai to sannan a imam da yaki shi ya ɗauki na hadisi da tabarani sannan ana san malik Allah ya kara mana yadda ya hudu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min hafizaini yarfa'ani ila Allah azza wa jalla ma hafizahi yawmi balu mala'iku guda biyu da kiwo da tilu da za su ɗaukaka wato a takardar bawa zuwa ga Allah wato abin da kiyaye na laifin bawa in suka ɗaukaka shi zuwa ga Allah tabaraka ta'ala fa yara shi a wani sayyidati sai Allah tabaraka ta'ala ya gani a farkon wannan takarda zambu da zalibi yayi farkon abin da ya fara da shi kenan wa fi akhirah amma kuma ƙarshen takardar istighfaru daga waye gari ba abin da yake cikin sabo amma kuma karshen takaddarsa istighfari ne illa qala Allah ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala sai yace kan gafartu li abdi ma bai da karfai sai ba na gafarta wannan bawan abin da ya gudana cikin jihon wannan takaddar tun da farko ne shi karshen istighfari to abin da yake tsakanin istighfari da wannan ne na gafarta mai kawai to sannan Imam Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi daga Abi Hurairah Allah ya kara mana yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce shi ma ya ce an rabbi azza wa jalla idza aznaba abdu dhanban fa qala allahumma ijhirni dhunubi fa qala Allah tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dhanban fa ajma anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa yaqulu bi dhanbi ثم عاد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فأعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي فأعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب قد غفرت قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء فليفعل ما يشاء وفي رواية من ما شئت قد غفرت لك manzo Allah ce ubangiji tabaraka ta'ala ya rabu ya ce idan bawa na yi zunubi sun yi ce Allahumma jihirli zunubi Allah ka gafarta min zunubi da shi ne yake astaghfirullah to sai Allah tabaraka ta'ala sai ce bawa na ya yi zunubi sai kuma ya gane cewa yana da ubangiji mai gafarta zunubai kuma yake kama bawa da laifi ya yi laifi ya yi zunubi amma sai tuna cewa yana da ubangiji ba wanda in kai laifi zai kama ka amma kuma in ka nemi gafara zai gafarta maka to bayan ya nemi gafara sannan sun ƙara koma ya ƙara yin zunubi sun ƙara cewa Allah ka gafarta ni zunubi na sai Allah ya ƙara cewa bawa na ya yi zunubi kuma sun ya gane cewa yana da ubangiji mai gafarta zunubai mai kama bawa da laifi sannan daga nan sun ƙara koma ya ƙara yin zunubi sai ƙara cewa Allah ka gafarta mini zunubai na sai Allah ta barka da Allah ce bawa na ya yi zunubi kuma ya gane cewa yana da ubangiji mai gafarta zunubai mai kama laifin bawa mai kama bawa idan ya saba masa sai Allah ya ce to shikenan kad gafartu laka ka je na gafarta maka sai Allah ya ce kai bawa na je kika aikata abin da kaga dama na gafarta maka hadisi je kika aikata abin da kaga dama na gafarta maka a wata riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iman Allah ce iman ma shi ta aikata abin da ka ga dama kar da farko daga hakika na gafarta maka sannan wato abu mai zuru dailami ya rawaita hadisi daga anas dan malik yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna li kulli sab'in jiba'an wa jiba'ul qulubi al-istighfar cewa kowane tsaba yana da mawanci